أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وتابعين من هذه إلى يوم الدين za mu ci gaba da karatun alfiya ta na hau ko ina ne za a tashi to bismillah rahman rahim la allati li nafil jinsi la wadda take zuwa don kore jinsi wato wadda take daukan umumi to amala inna ja'al lilafi nakira mufradatan ja'at ka'aw mukarrara fansib biha murafa naw murari'a wa ba'da dhaka al-khabara kun rafi'a وركب المفرد فاتحا كلا حول ولا قوة والساند على مرفوعا أو منصوبا أو مركبا وإن فات أولا لا تنسبا والرب إن لم تتكرر لهكما له بمال ناتي ذي الفصل تمام ما تستهق دون الاستبهام وشاء في ذا الباب إسقاط الهبر ذا المراد مع سقوطه زهر اجعل أمل إن كسن أيكن إن للا غلا لا تنا أيكي إرن أيكن إن في نكرة أما فلا إنه ba ta aiki aikin inna sai in ya zama sunanta ni kira ne idan sunanta ma'arifa ne ba za ta yi wannan aikin ba ba za ta yi wannan aikin ba idan wato ya zama a sunan da ya zo bayan ta ma'arifa to wannan sai dai a yi rafa sai dai a yi rafa'a sai dai idan ma'arfar wadda za a yi tawilinta da nikira ne kamar da suke cewa ɗariyatun wala aba hasanin laha gafa wata matsala amma an kasa samun wanda zai warware ta wadda asalin wannan maganar ta sayi na umar ne ya yana ɗaukaka ilimi da fahimta ta sayi na ali cewa duk wata matsala da ta rikice to aka samu sayyidina ali sai ya warware ta to yace amma yau gashi kuma an samu wata matsala ali baya nan shi yasa ba wanda zai warware rikici ya zo amma ba mai warware rikici shine qaryatun wala aba hasanin nan aba hasanin ma'arfa ne to amma kuma an yi amfani da shi ne a matsayin nikira shi yasa ladin ta yi aiki ta nasarci a ba lahaɗin kuma a mahallin rafa yake to a mafuradatan ja'arka daidai ta zo ba guda ɗaya kamar lara jula fiddari an mukarrara ko ko a bar maimaitawa kamar lara jula fiddari walan mura'ata amma ɗaya daga sharuɗar aikin nata shine kada ya zamo an rabe tsakaninta da sunanta in an rabe tsakaninta da sunan to sannan ba za ta aiki ba kamar na na Qur'ani la fiha qawl yanda mai ajuru ma yake faɗa idan ya zamo an rabe tsakaninta da su da sunan da wani abu sai ya zamo dole a maimaita la kuma dole a yi jefar da ita ba za ta aiki ba kamar la fiha qawl wala hum anha yunzafuna to fansib biha murafa kana sabci murafi da ita ita laɗin nan tana aiki a nasarci murafi kamar la sahiba birrin mamɓuto a murari'a ko abin da ya kama da murafi kamar la ɗali an jabalan zahiru la ɗali an jabalan zahiru sunan da ake kira ya yi kama da murafi shine duk suna da yake a gabansa akwai bayan an faɗe shi akwai wani sunan kuma ya zama suna da dangantaka da shi kamar ya zama shi na biyun maf'ulin na farkon ne ko kuma ya zamo fa'ilinsa ne ko abin da ya kama da fa'ilinsa yanzu ka ce la ɗali an jabalan jabalan ɗin maf'ulin ɗali'an ne ko ka ce la hasanan watuhu manqutu to watuhu fa'ilin hasanan ɗin ne to duk irin wannan dai ita la za ta yi nasaba wa ba da za ka labara ka ambaci labari bayan ka faɗi ka faɗi sunan rafi'a wa ba da za ka labara ka ambaci labari bayan nan rafi'a alhali ka ne masa rafa'a sai ka ce la sahiba birri manqutu wara kibil mufrada idan ya zamo mufradi ne ba a rafa ba bai kuma kama da murafi ba to sai ka gwama da ita ladin fatiha kai faɗa da fata kamar la rajula ko la haula ko la quwwata idan ya zama sun zo har guda biyu wasanid ala marfu'a na biyun ka iya sanya shi marfu'i kamar ka ce la haula wala quwwatun la haula wala quwwatun kamar faɗin mawaƙi la ummali in kana zaka wala abu haza wajaddukum as-sagaru bi ainihi la ummali in kana zaka wala abu to da farkon ya kawo shi an yi tarkibinsa da la wato an gina shi bisa fata na biyu koyi masa rafa shi ne marfu'an no mansuban ko ka sanya shi mansubi kamar la nasaba yawma wala hullata ittasa al harqu ala ratiji la nasaba yawma wala hullata ya sanya da biyu mansubi au murakkaba ko shi ma din ya zama murakkabi ne a ce la haula wala quwwata ko la rajula wala mar'ata fiddari ya zama an yi tartibin nabiyin kenan wai rafa ta awwala idan ka rafa an ci na farko la tansiba to bai halatta ka rasarci nabi ba dama ka ce la haulun wala quwwata amma am la haulun wala quwwatan ba dama ka ce la haulun wala quwwatan amma kana da dama ka ce la haulun wala quwwata amma da rauni kamar faɗin mawaƙi fala lagawun wala tasima fiha wa ma fahu bihi abadan muqimu an fala lagawun wala tasima yace wala tasima a fiha a wala tasima fiha wa ma fahu bihi abadan muqimu to wa mufradan shine ko wa mufradan nata limabniyin yali mufradi wanda yake na'ati da yake ya bi mabni to kana da dama ka faɗa da fuska uku ko dai fafta ka faɗa da fata kamar ka ce la rajula zarifa fiddari la rajula zarifa fiddari ko da ɗaliba mujtahida fil fasali la ɗaliba mujtahida fil fasali awin siban ko shi na'atin ka faɗe da nasu ba ka ce la rajula zarifan fiddari ko la ɗaliba mustahidan fil fasl aw irfa ko ka faɗa da raba ka ce la la rajula zarifun ko la ɗaliba mustahidun fil fasl ta adili duk wanda kai a cikin ukun kayi daidai duk wanda kai a ukun nan kayi daidai wa gara mali la tabni idan tsakaninsu akwai wani abu to ba dama ka gina kamar la rajula fiddari to ba dama ka ce zarifa sai dai wansibhu ko kai masa nasu aka ce la rajula fiddari zarifan aw rafa aksidi ko kuma la rajula fiddari zarifu wa gairar mufradi ko zan muku ba mufradi bane kama la rajula sahiba sa wato dali'an jabalan to ba dama ka ce la rajula dali'a jabalan sai dai dali'an jabalan ko dali'un jabalan la rajula ɗali an jabalan ko rajula ɗali un jabalan zahiru ba mutumin da za a ce ya hau dutse a ce ana hangensa wal'adbu to adafin ilan ta takarar la idan la bata maimaita ba ko kuma lahu ka hukunci gare shi bimanta ma da abin da ya dangana lil na'ati da na'ati zil fasali wanda aka rabe wato ko kai dasba ko kai rafa ka iya cewa la rajula wa mra'atan fiddari ko la rajula wa mra'atun fiddari illa ta maimaita shine aka faɗi hukuncin a can baya to a wa adila ma hamzatu istifhami la in ta zo tare da hamzatul istifhami ka ba ta ma tastahiqu abinda ta cancanta dole istifhami in ba istifhami yanda in ba istifhami musalan in mufradi ne zaka yi tarkibi da la to haka ma idan da hamzatul istifhani kamar faɗin mawaƙi alar'iwa aliman wallata bi batuhu wa azanat bi mashibin ba'dahu haramun alar'iwa a la ce ta haɗu da alhamza ta istifhami wannan istifhamin na zargi ne kamar ya ce yanzu a ce wanda ƙuruciyarsa samartakarsa ta juya da baya amma har yau a ce bai tsorata ba daga barin ayyukan da ba daidai ba wanda haka ɗin ya sanar da a furfura bayan nan ba abin da ya rage sai tsufa ko faɗin wani mawaƙin da ya ce alasdi bara lissal ma amla hajar lado iza ulaƙin lazi laƙahu amsali yake cewa yanzu salma ba za ta yi haƙuri ba ko ko za a samu ta yi ƙarfin rai lokacin da na gamu da irin abin da kamata suka gamu da shi yana magana akan matarsa cewa yanzu idan aka ce ya mutu za ta yi haƙuri ko ba za ta yi haƙuri ba to alas ibara lace ta na fayi aka sa mata alhamza amma tare da haka ta yi aiki kamar da a ce ba a sa alhamza ba ya ce alas ibara irin wannan alhamza takan zo wani wakacin don tamanni kamar faɗin mawaƙi da ya ce ala umra walla mustada urujuhu fayar abu ma as'at yadul gafalati ala umra walla kai ina ma a ce rayuwa da ta huce mustada urujuhu za a samu damar dawo da shi ina ma a ce rayuwar ɗan adam da ta huce zai samu wata hanya da za a ce ya dawo da ita fayar abu ma as'at yadul gafalati in ya so a gyara duk abin da hannun rabka na ta ɓannata abu da yawa ɗan adam in ya tuna ya yi a baya sai ga ya yi ɓanna da yawa to ina ma a ce rayuwar za ta dawo a ce an gyara to ala ala nan alhamzar ta istifhami ce amma ta zo dan me ta zo dan tamanni daman ɗaya daga cikin abin da ake amfani da istifhami shine tamanni ko to wa sha fi zalbabi isqadul habar a babillah so da yawa akan shafe labari akan shafe labarin la a sodewa izal muradu ma'asuku ihi zahar idan abinda ake nufi ya zama ya fito fili tare da cewa an shafe labarin ga sha ƙur'ani ƙalu la raira la raira raira ɗin sunan la ne amma ina labarin an shafe kama an ce la raira alaina la raira alaina ko wani ya tambaye ka hal min rajulin qa'im akwai mutumin da yake a tsaye to kai amsa da cewa la rajula ka shafe labarin wato qa'im la rajula qa'im wanda wasu ma daga larabawa kamar banu tamim da banu dayi'in suna ganin shafe irin wannan labarin wajibi ne amma larabawan hijaz suna ganin shafewar ba wajibi bane ja'izi ne amma inda yake fa aka ce a iya shafewa izal muradu ma'asqudi za idan abinda ake nufi ya bayyana tare da shafe shi amma idan bai bayyana ba to wannan ba dama a shafe kamar misali hadisin manzo sallallahu alaihi wasallama la ahada agayaru min Allah to agayaru din labarin na la anan ba dama a shafe ko fadin mawaki wala karima min alwildani masbuhu to masbuhu din nan ba dama a shafe to alhamdulillah mun zo karshen babullah anan ya kawo as'ilatu wat tamrinat da dama da yake muna da dan sauran wakaci kamar minti goma bara ko kaka a ciki zamu bi wani tambaya ta farko yake cewa ya kawo usmula annafiyati lil jinsi mufradan ahyanan wa murafan aw shifahu ahyanan uhra bayyin hukumahu min al i'rab fil halatayn sunan la mai kore jinsi yakan zo mufradi wani wakacin wani wakacin kuma ya zo murafi ko abin da ya kama da murafi to ana so ka bayyana hukuncin sunan lan dangane da lirabi a hali biyu ba kawai ba za a yi ƙari a kan nan a kan yadda ya kawo shi ya faɗi a bayyana hukuncin amma ba kawai a bayyana hukuncin ba a kawo misali ba irin misalin da aka kawo a baya ba kawai wanda ya ɗauko misalin da aka kawo a baya ya faɗa a'a misalin ya zamo sabo ne ful kamar yadda da idi aka fi son sa sabuwar riga ko domin da muna kusa da idi misalan ba da za a kawo sai su zamo sababbi ba ɗaya daga cikin wanda aka faɗa a baya ba ko ina ina misalin sunan la ya zo mufradi
نعم تذكرة عاشر
la mustaghfira نعم عاشر to a to ya zo wanda yake mufradi ko to menene hukuncinsa kuma والإمام shine fa
مبني على mabniyun alal الفتح fatih yurakabu ma'ala fayib na alal fatih to an ce kuma wa murafan aw shabihahu ya qaw ismu la murafan aw shabihahu ahyanan uhura ina misali da kuma hukunci
لا آكل الربا محمول la akilan la akilan riba mahmudu wanda yake murafi kenan shabihu bil muraf fa Mm? الشبيه بالمرافق a amin sauki ne لا آكل الربا eh لا آكل الربا a ai wannan eh, to ya so ya kamata ai kuma amma kaga baka ah, baka yi masa nasbar yadda ake faɗa ba ko la'akilan riba haka ne ya yi la'akilan akilan din shine shabihun bil murafi ko tun da ya nasarci riba to amma ai ya yi kama da wanda ya kawo dan sauyawa kai ko a mai da shafara ake cewa ga ni ai mai sauki ne eh, amma a mai da ita wannan ko asake Mm.
لا متأملا على الأمور معذور la muta'ammidan lil qaba'ihi ma'azuru ai akwai abin da in an yi shi da gangan din za a ga hanzari ko wanda ya taimako da gangan a za a ga yana da hanzari amma wanda ya ganganta yin abin da yake munana mummuna shine bai da hanzari ko la muta'ammidan lil qaba'ihi ma'azuru haka kuma dai hukuncin an san cewa حال كونه مرافا أو شبيها بالمراف ينصب ويرفع خبره كو سي ونا ثانيا بين أوجه الإعراب الجائزة جائزة في لا حول ولا قوة إلا بالله ووجه كل shi a nan a nisa sai suka sa waje ko wa wata kullum sai dai wa wata kullum an faɗa la'aula wala quwwata illa billahi akwai dama da irabi iri hudu a ciki to ka kawo iri hudun kuma ka faɗi kowanne tsadar ya fuskar kowanne mafita a kowanne
لا حول ولا قوة إلا بالله na farko
لا لا حول ولا قوة na biyu لا حول ولا قوة la haulun wala quwwatu ya zama kamar la bai'un fihi wala hilal
لا حول ولا la haulun قوة wala quwwata to to menene fuskar in kace la haula wala quwwata
والله مبني على الفتح to an yi tartibi kenan in an ce fa sai wanne ka kawo لا حول ولا قوة la haula wala quwwatu kamar na la ummali in kana zaka wala abu to shi ya fuskar kenan
إلا به فمحل
eh لا
mahallin me سنن أظن أصل ابتدائي منه
ma'atufin ne akan me na biyun ya zama ma'adufi a kan me ma'adufin ne amma a kan me shi za ka ƙarasa ko shi za a ƙarasa ko ba kai ba ma'adufi ne a kan me haba akwai masu shuzuru zahabu ma da sharhinsa sharhin da ba abin da baya fayyacewa Allah saka wa ibn Hisham da alheri irin nan tsayawa yake ya fayyace ya fayyace dan koyaushe dadin ibn Hisham abin da duk yake rubutawa sai ya ringa rubutawa kamar da yana magana ne da almajiri wanda bai gama sani ba ya za a kama hannunsa ya sani shi yasa komai yakan tsaya ya fayyace ga masu sharhin su zuru zahab ga masu sharhin dan uwansa wanne ne dan uwan shi zuru zahabi eh kadarun nada a ce fayyace wannan kuma ya gagara haba in an ce adafi ne adafin ne akan la tare da sunanta mahallin la da sunanta tunda la haula dinnan a mahallin mubtada yake don haka ya dafi akan mahallin mubtada sai ya zama ma'adufin marfu'i ne ma tunda ma'adufu alaihi marfu'i ne tunda mubtada ne marfu'i ne a shi yasa ba wai an yi adafi ne akan ita sunan la din kadai ba sunan la ai ko dai mabni ne bisa fata ko kuma a mahallin nasba yake amma la tare da sunan nata ita ce a matsayin mubtada to fuska ta biyu kenan ko to wace ce fuska ta uku to shi kuma ya ko daya ta yi aiki aikin laisa kenan labarin ina labarin da aka nasabta laisa tana da labari mansubi ita wannan tana da labari mansubi ai abin da yake akwai a nan ladin gaba daya an jefar da ita yawwa an jefar da ita shi yasa haulun mubtada ne kamar na qur'ani la bai'un fihi wala khilal fihi din labari ne a shine labarin mubtadan bai'un mubtada ne khilalun an adabta ne akan mubtadan ko yawwa don kuma fuska ta hudu wace ce la haulun wala quwwata to shi kuma yaya wannan shine ma mhm to ai ga wodin me hukuncin wannan wodin to an adafi akan ne inda ka ce adifa ce to a kan me aka yi adafi wajen adafi karkari a ce a dubi ɗayan biyu ko a dubi lafazi ko a dubi mahalli a haulun ɗin nan a lafazinsa marfu'i ne a mahallinsa ma marfu'i ne shi ya sa to a kan me aka yi adafi an ce wa laƙo wata mahallin muftada ne me mahallin muftada marfu'i a lafazin ma kuma gashi ya zo marfu'i shi yasa akan me aka yi adafi akan me aka yi adafi a irin nan eh la'anan ai mahallin ta rafa'a yan sunan la'anan ai mahallin rafa'a yake tunda muftada ne lafazinsa ma kuma marfu'i ne abinda yake akwai ina irtida'i mubtadan ana gina shi bisa fata na wawun na me na irtida'i ne abinda yake akwai wawun zaka ce na adabta jumla ne shi yasa sai ya zama kamar sabuwar jumla ce ba akan wato sabuwar jumla ce ba wai mufradin haulun aka duba ba a'a an duba an adabta ne akan jumlar la haulun din to kuma da yake aka yi adafi akan jumla sai ita wannan jumla aka bi wani tsari da ita la din aka ba ta aiki wata aka yi tarkibinsa tare da la to a falalagawan wala ta fi mafiha sai tambaya ta nawa ta uku sai mai ta ita ce ta ƙarshe ko ma hukumta bi ismila ma dufan auna atan aw badala مثل لما تقول ما حكم تابع اسم لا معطوفا أو نعتا أو بدلا تابع اسم لا إذا تكررت لا فإنه يجوز فيه أربعة أوجه وإن لم تتكرر لا فإنه آه، يجوز فيه وجهان النسب أو الرفع كو، والعطف إن لم تتكرر لهكما له بما للنأت ذي الفصل انتبه يجوز أن تقول لا رجل وامرأتان وأن تقول لا رجل وامرأته وإن كان نأتا فا فإن لم يفصل إن كان نأتا ولم يفصل هو لم يفصل بينه وبين من أوته فإنه يجوز فيه ثلاثة أوجه يسوء أن تقول لا رجل ظريفا أو لا طالب مجد في الفصل ويج- ويجوز أن تقول لا رجل ظريفا أو لا طالب مجدا في الفصل ويجوز أن تقول لا رجل ظريف أو بدلا sai anan ya kawo maganar badali to badali da za a ci tafiya su ɗaya a nan koko babu wannan yana bukatar wanda ya karanta sharhin na shi a wato ibn aqilin sharhin ibnu aqilin to a nan ne ya bayani akan yadda shi hukuncin badalin yake a inda yake eh, sharhi akan wal arfu illam tatakarrar lahakuma lahu bi malin na'ati zil faslin tama to ah, bayyin mawri al istishhad bima yati fi babila annafiyati lil jins qala allah ta'ala ala inna awliya allahi la khawfun alaihim wa la hum yahzanuna la khawfun alaihim ولا هم يهزنون جاء اسم لا هنا مرفوعا كو جاء اسم لا هنا مرفوعا لأنه غير مراف ولا شبيه بالمراف فحق أن يكون مبتدا خوف مبتدا عليهم خبره خوف مبتدا مرفوع عليهم جار ومجرور في محل خبر المبتدا ولا هم يحزنون هم مبتدا يحزنون خبره to wakacin yayi ko amma wa zai karasa sauran tambayoyin da ya guda dama wannan na hudun shine tambaya ta karshe illa iya a ashe akwai tambaya ta biyar ko akwai tambaya ta biyar wannan ta hudun tana da rasa guda wato tana da rasa har bakwai ita kuma ta biyar tana da rassa ita ma ya kusan bakwai saboda akwai guda hudu guda hudu masu daidai to amma akwai guda daya wanda shi yake da bangarori har hudu ma shi yasa ta kai wajen takwas kenan to waye zai amsa kafin a komo sai zamo aikin da za a dawo da shi kenan kuma insha Allah ta'ala ta yi an dawo din inda an tuna sai a bi shi Allah ya gane da mu na
wajen shari'in bil mudad mm, in kashi da mudafin ma yayi kamar misali kamar la dali al jabali mm.
ko kuma la dali al jabali ya ya iya zamowa ai murabba na'am yawwa ya iya zamowa tunda sunan fa'ili ai ana rafa shi ga mafulinsa ko Ehem, larari ban zaidan hariru ko larari ba zaidin hariru yawa larari ba zaidin hariru ko larari ban zaidan hariru yawa kamar qadiyatu la aba la aba ta min laha Mm, kenan zai iya zamowa to sun ne da aka nufi umumi da shi yawa a daman eh ana nufin umumi ne daman gaba ɗaya da shi an kwatanta ne wala shasan musamma a ba hassanin laha yawa ba mutumin da za a iya kira a ba hassan wato wanda yake gwanin warware rikici da zai iya warware mana wannan rikicin to alhamdulillah Allah ba mu ganewa Allah ba mu fahimta Allah saka wa masu littattafan Allah saka wa malamanmu Allah ya gyara dukkan lamuranmu Allah ya inganta damunanmu Allah ya inganta damunanmu Allah ya inganta kasuwancinmu da sana'o'inmu Allah ya ba mu albarka a cikin Allah ya ba mu albarka a cikin dukkan lamuranmu ya yi mana tsada ya yi mana duk wata annoba ya yi mana dukkan musibobi ya hore mana sallah lafiya Allah ya hore mana sallah lafiya da duk abin da aka sa a yi a sallah na alheri Allah ya hore mana amin sallallahu alaihi wasallam a salatul fatiha daya da salatul fatiha uku baki da man sallah ya Allah ya ba su lafiya da ta gabata Allah ya gafarta musu